ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آذن الله وأجارنا من النار يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma gashi kamar kullum cikin yarda Allah da amincewarsa ya tara mu a wannan masallaci wanda yake na tunawa da babban sahabin mandan Allah ahlul baiti Aliyu bin Abi Talib radiyallahu anhu da yake cikin wannan birni na Damagaram a nan Zandar a kuma jamhuriyar Nijar a wannan rana ta Lahadi wanda muke yi ne na sha bakwai ga wata mai albarka watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina sha shida ne? to sha shida ne? to to wani lokaci to ko sai an yi gyara to sha shida alhamdulillah hijira annabi ta shekara 1443 wanda ya dace da sha bakwai shi ne ɗauke ni ga watan hudu shekara dubu biyu da ishirin da biyu lissahi na haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam muna cikin suratu fadir mun je aya ta wajen talatin da bakwai yanzu za mu tashi aya talatin da takwas sura ta zo kusan ƙarshe domin dama ayoyin sura arba'in da biyar ne kenan sun zo ƙarshe yanzu za a yi rufi kamar jawabin ban kwana ne duk abin da zai zo zai maka jawabi ne da abin da ya gabata a baya duk abin da aka karantar da kai a baya cikin surai yanzu kuma an zo ƙarshen ta rufewa za a yi za a fito ma da jawabin bayan taro menene aka cimma menene natija shi ya sanya a jiya mun kwana inda Allah ke magana a kan kafirai ko ya ba mu labarin abin da za su shiga na musiba da irin raki da za su yi har ma su nemi a maido su duniya don su gyara Allah ya yanke musu hamdari cewa an ba ku damar gyara ba ku gyara ba wanda aka ba shi dama ya gyara bai gyara ba kan shi ba don ta ƙure mishi wa zai saurare shi to sai Allah ya biyo bayan wannan raki na kafirai da cewa inna laha alim gaiba samawati a'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am inna allaha alimul ghaibi inna allaha alimul ghaibi samawati wal ardi innahu alimun bi dhati sudur Allah subhanahu wa ta'ala ce inna allaha alimul ghaibi samawati wal ardi tabbas Allah shine alimu mai yawan ilimi a da shi yake da ilimi a baya shi yake da ilimi a yanzu yana da ilimi nan gaba ma yana da ilimi kuma yana da ilimin gaba kafin gaba ta zo cikin iliminsa ne ma kaga ya ƙi dawowa da kafirai tunda ya san gaibi ya tabbata ولو ردوا لآدوا لما ولو ردوا لآدوا لما عنه da an maida su duniya idan da kafiri zai je wuta ya yi wannan kururuwa a karɓi kururuwa a mejo shi duniya a ba shi rayuwa irin tashi wadda ya ada wallahi kafirci zai koma saboda rishin arziki kafirci zai koma ya ce wancan abin da ya ji wuyan mafarki ne yi shi yasa Allah ce ba za ni dawo da su ba dan ya san halin su to dan ya nuna maka ya san halin su yace maka inna Allah alimu ghaibis samawati Allah ne masanin duk abin da ke koye a cikin sammai duk yadda ya koyi duk sammai da faɗin su to Allah san komai a cikin su wal ard sannan Allah ya san duk abin da ke cikin ƙasa ba ƙasa kadai ba yawan ƙwayoyinta ya sani yawan nauyinta ya sani yawan abin da ke cikinta ya sani yawan abin da ya zo mata baƙo ya sani kaga ilimin Allah yana da faɗi ba abin da zai fita daga ilimin Allah sai ce innahu alimun shi mai yawan sani ne mai tsananin sani ne bi za ta sudur da abin da zukatan bayi suka kunsa duk abin da zuciyar ɗan adam ko wani ɗan adam ta kunsa na wanda ta faɗa da wanda ta ɓoye ba ta faɗa ba da wanda ma nan gaba zai zo tunanin ya zo mata cikin zuciya shi ma bai san shi ba zai gaba zai zo Allah ya san shi sai Allah ke cewa huwa alladhi ja'alakum khala'ifa fil ardi faman kafara fa alayhi kufruh na'am wa la yazidu al kafirin kufruhum 'inda rabbihim illa maqta
na'am ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا
sai Allah ya ce huwa alladhi ja'alakum khala'ifa fil ardi Allah ne ya sanya ku kuke gada juna a nan duniya domin da Allah ya ga dama dukkanin mu sai ya yi mu ba uwa ba uba kowa da aka yi annaba adam a yi ka a yi ku a gari kowa ba dan uwan kowa ba ne kuma duk shekarun kuɗi kuma duk ku tsufa tare akwai daɗi babu daɗi babu daɗi sannan kuma ku mutu tare ware ga duwani to amma Allah rayukan wannan namu cewa za a yi ka za a yi ɗanka za a yi babanka za a yi kakanka Allah ya riga ya gama halittar duka rana guda haɗari halitta rayuka ya zuba su cikin gadon bayan annaba Adam shi ya sa ma ya taɓa da kan gadon ba annabi adam ya hutu da su ya gwada mishi zuriya shi gaba ɗaya ya ce wannan gaba ɗayansa ‘ya'yanka ne a cikin sai ya ga wannan ya sha bamban da wancan wancan ya sha bamban da wancan a nan ne ya ga wani mai haske ya ce wancan kwa da yake kyalkyali kamar dinare waye ya ce wannan ya ɗanka ne sunan shi annabi dauda alaihi salam ya ce to ya Allah yanzu wannan ɗan nawa gashi alamun yana da daraja ya ce ƙwarai to shekara nawa ka ba ya ce shekara sittin na bashi kawai zai yi a duniya shi kuma annabi adam an ba shekara ɗari wanda shekara dubu kai ya ce ya Allah shekara sittin kawai zai ya ce shekara sittin kaɗai zai sai ce ya Allah ina neman alhurma a cikin tawa dubu a ɗauki arba'in a cika nashi su zama ɗari ni a bar min ɗari tara da sittin sun ishe ni ya kace shi kenan an ɗauka ɗari zai ana na ana kwana na tashi annaba adam shekar 940 ba kwana ɗaya 960 ba kwana ɗaya sai mala'ika ya sallama lokacin mala'ika sallama ke an kai barka lafiya da ina gida alhamdulillah ya ce ka gane ni kai kace a wallahi ban gane ba ko daga ina ce ni eh to kana gida ce mutu a ce ni ne to wuce ake ce lokacin ka ne in an gima ka shirya lokacin haka ake sai mala'ika mutuwa kawai ma annabi adam sallama ce to na zo mu tafi ta ce shekara dubu fa aka gaya tun da da lokacin sai an gaya maka ce shekara nawa kaza za ka yi ba wata yi wannan boyayya ya ce shekara dubu aka ce zai ce kwarai fa yanzu ɗari tara da sittin ne ina da sahi ya ce to ka manta ka yi kyautar arba'in ya ce kai ban san ba an yi haka Allah ce annabi Adam baka san ba an yi haka ya ce wai da ni aka yi kwa kwana sai ya adam sai adam ya manta sai ya'yan shi ma suka goyi mantuwa a wurin shi a wurin shi aka gaji mantuwa ya abi da kai ka raka anya ko da ni ne aka yi a jetin ana ce habawa ne haba baban talata ka tuna lokaci kaza da kirga gano to shi ke da annabi adam da ya manta Allah ce to a kyale shi ya dibin shi shi ni na ba da cikon na annabi dauda ya yi dibin shi dibin dai ba ta kare ba ta kare ko mala'ikan ya zo ya tafi da shi Allah sa mu gane to kaga kenan Allah ne ke sanya ku da Allah ga dama da sai ya yi mu raddi yadda ya yi mu rayukan mu a lokaci guda ko amma sai ya zuba mu cikin gadan juna gadan annabi Adam shi annabi Adam an yi tsari kaza ga watan kaza a shekara ta kaza za a aihi wani shi kuma in ya girma za wani shi kuma zai aihi wanci ita kuma uwarta wanci babanta wane to ita kuma za ta zo a gari kaza za su haɗu da wane zai aure ta za su aihi ƴaƴa kaza da wane da wane su kuma ƴaƴan wane za su aiwa haka tsarin yake list ne da Allah ji irin wata gwamnati wadda in ku ne dole a samu feluwa irin wannan tsarin a taho tun da aka kawo duniya ba a taba kuskure ba wala a halittar mutane wa ala a halittar dabbobi a ganyen itace a faɗawar shi a wanda zai ɗauke shi a inda zai riɓe wa zai amfana wa zai cutar ina zai je tun da aka rubuta ba ta kuskure ba sai ka san ilimin nan wane bariki lillahi ladhi an yi ƙarshen bariki ana ita ma anan sai dai ta yi kallo domin wannan shi da ake kira tsari nizami ko nizam shi ya sanya duk lokacin da ka ganka to wannan lokacin Allah ya tsara za ka zo kuma a wannan lokacin ne in ka in ka nemi rahama Allah za ka samu bari wani gurin ka ce kash ina ma da zamanin annabi aka yi wallahi bari wani tunanin godewa Allah da aka wani zamanin kila da zamanin annabi aka yi kana cikin wanda aka yi fada da kai kai ne abokin gabar annabi to da Allah ruha maka asiri kan ka zo gaba ta yi sauki an gyara duniya an kori kafirci bai da daraja kai da ka zo baka tarda shi bai da daraja sai ka tashi a cikin musulunci kai wannan tsagerancin na mutanen Nijar kana nihin da sun tarda wani kafirci a ƙasar nan da sun musulunta to ka gode wa Allah a yanzu in ka bi annabi ka bi shi kaman yana da rai shi bin annabi bai da bambanci tsakankanin yana duniya da bai duniya bin shi duk bin shi ne wanda ya imani da shi a yanzu zai sami irin abin da wanda ya gan shi zai samu ba haifun gamu ba kawai bambancin ka da wancan daraja ku ba za ta so ɗaya ba saboda su sun ga annabi sun yi karatu a wurin annabi wahalar da suka sha ba za ka sha ta ba aikin da suka yi ba za ka iya bai shi imanin su ba za ka iya ba wallahi in kai kaje wancan lokacin a wan a cikin mu nan billahi da aka kwatanta imanin da sahabbai dukkan mu ban mai imani mu gode wa Allah akwai rihin asiri cikin tahiyar nan don haka nan Allah ne yake sanya ku khala'ifa fil ard wane yake gadan wane wane ya gaduwa ne wane ya gaduwa ne shi yasa shari'a ta ce kar a yarda wani ya zo bai da gado domin misali aka raka aiwa diyan shegu ina gadon sai waye yarda ubansu ne ana ta karuwanci ana yarda ƴaƴan abola wane wa zai dauki da amma wane shi ya aihuwa ne shi di yaro in so samu ne ana so ya tashi tsakankanin kulawa uwa da uba Allahumma sai in Allah ya yi wani ikon shi na mutuwa ko rabuwa amma idan aka samu kulawa uwa da uba mi an samu wannan fuffike biyu ƙafa biyu babu ɗingishi domin uba akwai abin da yaro ke so ya sama daga uban shi akwai abin da yaro ke so sama daga uwar shi idan yaro ta shi daga shi sai uban shi sai ya rabu idan yaro ta shi daga shi sai uwar shi sai ya rabu sai ka ji a cewa batacce dan mace ka koshi da hura baka koshi da hankali ba ba haka bane ya sha hura ya koshi amma sakarai ne shi ko dan namiji ba lalle bane ya koshi ya cika shi amma yayi wani to kaga shi kuma yaro bai san haka shi yaro so yake idan ya ɗauko kuka bai so ka tarbe shi da icci so yake ka tarbe shi da murya mai taushi kada shi kanci kai wa taba ka gwada mini shi in bubbuge shi to sai ka ya fasa kukan yana wani zancen shi daban amma kai ka haro shi ya haro to sai tashi ran shi a baci irin yaran wanda suke tashi a kekashen zuciya ba su da tausayi shi yasa ba a san auren sakaran mace da bata kulawa da yaron Allah ta'ala samu dace ba wannan babin muke magana ba kusan muhimmancin da aka maida mu wane gaduwa ne Allah ke cewa shine sanya ko wannan wannan ja'alakum shine sanya ku kuna maye juna wa yaj'alukum khulafa al-ard ya sanya ku kuna zaman tawa masu maye juna Allah ce fa man kafara duk wanda ya kafirta daga cikin ku to fa alaihi kufruhu kafircin shi shi ya shafa kar ka ɗauka don ka yi imani ka taimaki Allah a'a kar ka ɗauka don ka yi kafirci ka ka cuci Allah a'a ai Allah ba a taimakon shi ba a cutar shi ba ku da abin da za ku amfanar da Allah ba ku da abin da za ku cutar da Allah idan kai kafirci dan kai ta shafa idan kai imani kai ta shafa shi yasa ce faman kafara wanda ya kafirci fa alaihi kubruhu ai fa inna ma ya'udu wa bala zalika ala nafsihi duna gairi kawai sakamakon kafircin da musibar da kafirci ke jayarwa zai dawo kan me shi ne ba kan wani ba wa aka cuta kenan adawa da suka yi kafirci da Allah ya kama su dalilin kafirci su ta shafa ko ta shahe yanzu kai ba hai labari kake ji ba me ruwan sanda fir'auna yake shan ruwa yana kiran habu yanzu kai da baka sha wannan ruwan ba ba labari kawai kake sha ba me ya shahe ka kafircin fir'auna ya shafa ko ya shahe ka to haka shi yasa Allah ke ya cewa fa man kafara fa alaihi kufur duk wanda ya kafirta kafircin yana gare shi wa man wannan wala yazidul kafirina kafircin kafirai baya dada komai inda rabbihim a wurin ubangijinsu ba wani abin da za su kare da shi illa makata sai ƙara samun haɗuwa da hushin Allah da ƙiyayyar ubangiji ai kullama istamarru ala kufrihim abgadahumullahu ta'ala duk sanda suka doge akan kafircin su sai Allah ya ƙara kin su wa kullama istamarru fihi duk sanda suka ƙara doge a wannan kafircin khasiru anfusahum wa ali wa ahlihim yawmal qiyamah sai su ƙara yin asara kansu su ƙara tabar da iyalansu ranar tashin kiyama waye cuta kafircin ya malaka cewa bi khilafil mu'minina wannan shine sabanin abin da mu'mine suke kai fa innahum su mu'minai kullama dala umri ahadihim duk sanda rayuwar ɗayan su kai tsawo ya samu shekara 90 ɗari ɗari da wani abu wa hasana amaluhu aikin shi ya ƙara kyau irtafa at darajatahu sai darajar ta ƙara ɗaukaka wa man ta da matsayin shi fil janna a aljanna ƙarin kwanakin da kai ƙarin daraja ka aljanna mumini kenan wa za da ajrahu sai ladan shi ya ƙaru wa habbahu sai soyayya ta ƙaru li khaliqihi ga mahaliccin shi wa bari'ihi da wanda ya ƙagi halitta shi rabbil alamin ubangijin halitta kenan jama'a duk wanda ya kafirci wa yama wanda ya imani wa yama to kar ka ɗauka da ake cewa ku zo ku yi imani kaman ana lallashin ku ne ku ka gudunmawa a samu so ake ka taimaki kanka Allah ya maka ni'ima ne da yin imanin yana rufa maka asiri ne dan kai za ka kare da imani ya zo a hadisul qudsi Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa inni haramtu zulma ala nafsi ni ubangiji in ji Allah yace haramtu zulma ala nafsi na haramta zalunci a karan kaina Allah ya haramta ma kanshi zalunci Allah ba ya da doka amma sai Allah ya ɗora ma kanshi mi doka da kanshi to duk dokar da kaga Allah ya azama kanshi ita da kanshi to wannan doka tana da ƙarfi doka ce mai matsayi doka ce wadda ya kamata kai ɗan adam ka kula da ita domin wa Allah yana maka gargaɗi ne kar ka ɗauka wai shi wannan abin zai shafi ubangiji Allah ya haramta ma kanshi zalunci ya ce inni haramta zulma ala nafsi lalle ni na haramta zalunci a karan kaina waje altuhu bainakum muharraman sai na sanya wannan zaluncin a tsakankanin abin haramtawa da haka yake cewa fala ta zalamu kar ku zalunci kanku kun gane ko Allah ya haramta zalunci ya ce kar mu zalunci kanmu sai ubangiji yake cewa ku sani ya ku mutane ya kai ɗan adam mutanen duniya ku sani kullukum dukkaninku dalin batattu ne babu wani mutum da zai yi buga gaba ya ce shi shiryayye ne wallahi sai wanda Allah shirye da shi domin shiryen nan ko ka so baka isa baka sami ta sai wa ya ga dama sai Allah ya ga dama dukkaninku batattu ne ku sai wanda ubangiji da kanshi ya shiryar da shi da haka nan yake cewa fastahaduni ku nemi shiryarwa ta ni da nake shiryarwa a hadikun sai in shiryar da ku an gane ku ku nemi shiryarwa ta in shiryar da ku amma in ba ni na shiryar da ku ba gaba ɗayan ku batattu ne ba wani shiryayye sai wanda ni na shiryar da shi yake cewa ya ku bayina gaba ɗayan ku wata ne sai wanda na ciyar da shi ku nemi ciyarwa ta don in ciyar da ku yake cewa ya ku bayina dukkaninku wato matsiyata ne mabukata ne ba wani wanda yake mawadaci sai ni ne mawadaci ku nemi wannan wadata ta in wadatar da ku da ka baka da yancin ka iya bakan ka wadata ƙarshe dai har ya kai inda yake cewa dukkaninku inda law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum inda na farkonku da na ƙarshenku aljanu da mutane gaba ɗayanku za ku taru dukkaninku ku zamanto zuciyarku tana da kyakkyawan imani kamar imanin da mafi imanin cikinku shine mandan Allah ko irin yadda yake haka kuke to wannan abin yawan imanin nan ma za da zalika fi mulki shay'a wallahi wannan imanin ba zai ƙara da komi ba haka idan da na farkon ku da na ƙarshen ku da aljanun ku da mutanen ku za su zamanto halin ku kaman halin iblis wallahi wannan abin ma na ƙasa zalika ba abin da zai tauye wannan abin cikin arziki na ko ya tauye ni a cikin wani abu kafirci mai kafirci bai rabu bai raga ubangiji sai yake cewa ku sani law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jannakum inda aljanunku da mutanenku na farko da na ƙarshe dukkaninku za ku haɗu a wani wuri guda ɗaya kowa ya roƙi abin da yake so kuma kowa in biya mishi bukata to ba za ku rage komi a cikin taska arzikin ubangiji ba sai kamar kashe da moɗaka kwafin wannan na shan shayi kashe bakin tekun atlantic ka ɗauko idan an iya gano ka rago wani abu a wannan ruwan to haka za a gano kamar ka tsoma allura a cikin teku ka zare allura abin da ta ɗauko shine abin da mu duka za mu ɗauka na abin da muka roƙa Allah ya bamu abin da ya rage a cikin teku shine abin da kuma ya rage na wurin Allah ba mu ƙare ba me Allah ke bukata a wurin mu bai bukata komi dan haka ya kai bawan Allah ima kanka qiyamul layli da kanka ruhama kanka asiri da kanka nemi gyara da ubangiji da kanka ka gyara ma kanka ba wai ka gyara ma wani ba imani da Allah ka nemi aljannar Allah wallahi kanka kake zuwa ma asiri kanka ce ka taimaka ma kowa in ma da wani wanda zaka taimaka haidi dan adam dan uwanka saboda saban dan adam yakan shafa dan adam dan uwan shi musibar dan adam in ta zo takan shafa dan uwan shi amma ba ta za ta shafi Allah ba da haka nan idan kuna so ku zamna duniya lahiya ku zamna ku ci arziki a duniya ku rayu kyakkyawar rayuwa ba rishin lahiya ba matsalolin yaƙi ba cutar da kusan maganin su ba Allah ya ruwa muku asiri ba talauci wallahi sai kuma koma ga Allah sai Allah ya kama mana wannan domin Allah idan ana saba mushi zai jarrabe mu da rishin lahiya ciwukan da ban iya maganin su ban ma kuɗin yin maganin nasu sannan Allah zai jarrabe mu da bala'in kiyayya ga juna kowa ya ɗana ma ɗan uwan shi bakan masiba sannan Allah zai jarrabe mu da da tsananin keta kowa yana so ya musguna ma dan wanshi so kake abu ya zo hannunka wani zo na bukata ka kai shi habban go babu rahama babu tausayi idan muka saba idan muka saba ma Allah sai Allah ya jarrabe mu da dukkanin mu kowa na haushin dan wanshi a so kashe dan wanshi da jin duk da jini za ga duniya ta mana rishin daɗi kana da arziki hankalinka ba a kwance ba kana da mulki hankalinka ba a kwance ba to idan da mai arziki da mai mulki hankalinsu bai kwance soja da bindiga cikin tsoro ke kwana kai da ko wuka ko reza baka kai mi zaka kwana kaga kai kai kai kowa tsoro ko to wallahi soja da bindiga a barikin soja a ɗarɗar suke kwana yaushe za a kawo musu hari duk sun haƙa suna jira to kai da in an kama ka ba abin da za ka yi kai menene makomaka to wallahi in aka koma ga Allah duk sai Allah ya nutsar da waɗannan abin a mance da su ma da ana yi da talaucin da ake bai hina yanzu ba amma ai ba wancan musiba din ko to wallahi mu koma ga Allah ya fi mutane sai Allah ke cewa ni akar makallahu قل رأيتم قل رأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينات منه bayyana minhu بل بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا
Allah subhanahu wa ta'ala tunda ai can in ba mu manta ba a farkon suran nan ya sanar da mu cewa alhamdulillahi faɗirar samawati wal ardi godiya a- a- ta cancanta a yi ta ga Allah saboda shi ya cancanta da godiya don shi ya abin da wani bai yi ba kamar an tambayi Allah menene kai wanda bai wani bai yi ba kan kai tambaye sai ba ka amsa ce shi ya kagi halittar sammai da abin da ke ciki ya kagi kasai da abin da ke cikin ta kenan har da kai akwai wanda ya taba yin sama akwai wanda ya taba yin taurari ko rana akwai mai sabkar da ruwa fito da shuka to tunda Allah ke wannan ya dace a gode mishi ko bai dace ba ya cancanta a yarda da shi ko bai cancanta ba ya kai matsayin da in ya ce a yi a yi ko bai kai ba idan ya ce a bari fa ya kai matsayin a bari ko idan ya ce ku zo zan ba ku alheri akwai shakka dan an ga yayi wanda ya halicci duniya idan ya ce zai yi irin ta ya mallaka in ya ce kowa zai mishi kamar duniya za ka yi mamaki kuma sai yake ce maka ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fada musu kala duk abin da ya buɗe na arziki ga bayan shi ba ba a hanawa shi bai da wani mai hana shi yin abin da ya ga dama shi kadai yake da yin abin da ya ga dama bai da mashawarta shi ba wasu kwansanye a fada Allah da ake mitin su ce ma Allah ya kamata ai kaza a duba lamarin nan ya Allah ai kaza ai kaza bai da wannan kwansanya shi bayi gare shi ba kwansanye ba gare shi kun gane ko duk wanda kake gani a wurin shi bawa ne sai ke ce kuma in ya hana ba mai bayarwa ko ka so ka samu ba za ka samu ba ko da ka ga ka yi sabo ka samu cikin abin da ya tsara za ka samu ne madadin ka jira ya baka ta hanyar halak sai ka ki jira sai ya baka shi ta hanyar halak kuma ya- ta hanyar haram sai ka zama dan wuta to kaga kenan Allah ya gaya mana kuma waɗanda kuke bauta ma wanda ba Allah ba ba wai su mallaki duniya ko abin arzikin duniya ko mulkin duniya ko lahiyar duniya ko aihuwa a duniya ba wannan ba Allah ya ce ko zaren da yake cikin ƙwallon da ba su mallaka ba mun karanta aya ko to mutsiyatan da ko zaren cikin kwallon dabino in a cikin ka cinye dabino a ɗan a ko ɗan zare a kwance to irin shi ma duk duniya ban mai iya yin shi in ba Allah ba ko mala'ika bai isa bai wannan abu sai in Allah ne ya yi shi ce mala'ikan je ka akai amma shi mala'ikan da karin kan da, da, da, da, da isa shi ya ce zai yi bai iya ba to Allah kuma he bayan wanda sai Allah ke ce muku ya ayyuhan nasu ya ku mutane bai ce ba ya ayyuhal kafiruna bai ce ba ya ayyuhal ladina amanu bai ce ya ayyuhal kaza ba sai ce ya ku mutane dan ya, ya nuna duk duniya ta shiga na da da na yanzu da wanda zai zo nan gaba har da annabawa sun shiga domin annasu aka ce in an ce mutane ku taso tun daga annaba adam za su tahowa kuma har talaka za su taso sai in an ce mutane wanda ba annabawa ba to a lokacin annaba za su zauna amma an ce mutane duka su zo duka za a zo to da Allah ya ce ya ayyuhan nasu anan bai ware ba kowa dan ya nuna maka har annabawan suna ciki sai ce sai ce mu ma mutanen sai magana zu ta lamiri na na makhataba ta wanda kake magana sai ce antum ku ku din dukan ku bai ware ba wani sai ce fuqara'u dukan ku mutsiyata ne wannan talaucin na kana da bukata a wurin Allah ya shafi kowa bai tsaya ba ga wani mutum kwaya ɗaya annabawa suna da bukata a wurin ubangiji ubangiji bai da bukata a wurin annabawa mala'iku suna da bukata a wurin ubangiji ubangiji bai bukata wani abu a wurin mala'iku mutane wanda ba annaba suna da bukata a wurin Allah Allah bai bukata komi a wurin su kawai Allah ya kamu wannan duniyan ne don mu bauta mushi mu samu aljanna shi saboda jarrabawa shi don wanda ba su bauta mushi ba su saba mushi su je wuta kun gane ko amma ba dan wai dan mu amfane shi ba shi yasa an sha karantawa me dalilin halittar dan adam aka kashi duniyan nan da shi da aljani Allah ya ba mu amsa ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ban halicci ba mutum da aljannu duk aljanin da ka sani komin yawansu wannan jinsi ne al'insa da aljinna istigraqil jinsi ne alifin da lamun din dan ya nuna maka duka jinsin aljanin kowa shiga ciki mutanen kowa shiga ciki to babu wani mutum da Allah ya halicce shi dan wani abu sai dan bauta kun gane asalin Allah ya kaku duniya don ku yi bauta ko da bakka bauta to don ka yi bauta aka yi ka sai dai wannan malamai suka ce shi wannan Allah ya halicce ka ne ya yi ka don bauta ƙadara ce shari'i amma kuma akwai ƙadara kauni wanda Allah da ya halicce su yana so su yi bautai amma shari'a amma kaunan kuma bai bai nihin su yi bauta ba sai ya yi su dan wuce cewa laqad zara'ana li jahannam ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس to ya suke لهم قلوب لا يفقهون بها نعم.
ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها sai yake cewa wato em, walakad- lakad- walakad zara an jahannama tabbata Allah ce mun halicci wani jama'a da yawa dan jahannama to kaga ce ya ce dan ibada ko to he zaman to wancan na ibadai shar'i ne wannan na kauni ne lahum qulubun suna da zukata la yafqahuna biha fahimta ce ba su yi da zukata a- sun fahimci komai banda addini ba wai mahaukata ba ne da abin da aka ba su fahimta in ka kai su lakwal ci za su yi, in ka kai su ina ci za su yi, in ka kai su ina samu za su yi, a kasuwa ba yayu ne a addini ne kawai saka kai walahum a'ayunin suna da ido suna iya kallon komi in suka kalli balo za su gane ma wanda ya hiya taka leda in suka kalli rawa sun san wanda ya ci rawai in suka kalli sarauniyar kyau cikin mata sama da dubu na kala kalan duniya za su ce wacce ta fi kowa kyau su ba da hujja a gamsu kaga idan shi yana gani kyar ko amma bai ganin alheri ne bai gani yana da kunnuwa suna ji suna jin komi ba ba sa shi ba ne kawai wa'azi ne kaɗai ne ba sa ji in sun ji ma ba sa fahimta kamar kamar ba indiya zo ne na maka indiyanci ka kana ji baka fahimta ko to haka suke jin wa'azin nan suna jin shi kamar ana wani haushin kare ne ba sa fahimta komai sai Allah ke ce ulaika kada ana ani kamar dabbobi na yi su bal hum adallu sun hima dabbobi bacewa shi yasa wani malami da ya gama rubuce-rubuce sai zo wani littafi wai yana faɗa falalar kare inda ya yi mutumin da bai ba imani ga kare ya yi mutum daraja amma kahu ya ta kawo inda kare ke da daraja mutum bai kai shi ba a wuri kaza ma kare ya yi mutum a wuri kaza ma kare ya yi mushriki a wuri kaza ma kare ya yi mushriki kare wa dan kare in ya kama abu ya kashe abin inda na farauta ne an yi bismillah ana cin abin in mushriki ya yanka ba a ci kaga karen ya hisha nan ne to ita ka irin waɗannan misalan ya ta ka irin waɗannan misalan Allah ta'ala ya samu dace mun gane wannan ko me yasa duk muka ka wannan maganganu dan mu nuna mana mu mabukata ne ga mutane kar ku dauka banda annaba har annaba suna ciki har mala'iku suna ciki dan su mala'iku bayin Allah ne ba abukan tarayya Allah bane ba wasu 'yan majalisa ba ne na Allah masu ce mishi a yi kaza su ba shi shawara su su sa a yi abin da suke so ko kaza kaza ko su kai ra'ayi su ce haka amata Allah mu ban mu san a yi kaza haka muke so kuma Allah bai su ba haka suke zama da Allah umarni ake ba su Allah ta bal ibadun mukramu na la yasbiqu bil qawli gaba ɗayan su bayin Allah ne masu daraja bauta ce suke yi shi yasa kake ga in ka ga annabi ya hika sallah ya hika tsoron Allah manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana afiqakum wa ana akhashal akhashani na hiku tsananin tsoron Allah na hiku tsananin kiyaye dokar Allah kuma na hiku sanin Allah dan haka yawan sallar manzon Allah qiyamul lailin shi ta hitamu azumin shi na nahila ya hiya namu jihadin shi ya hina mu yawan karatun shi ya hina mu yawan ibada shi ta hita mu yawan kyauta shi ta hita mu sadaka shi ta hita mu kirkin shi ya hina mu taimakon mara ya hina mu babu wani abin da Allah ya ce ai sai da annabi ya yi shi babu abin da Allah ya ce a bari karami ko ba da annabi ya bar shi haka annabawa suke dan su nuna maka su bayi ne bal ibadun mukramuna la yasbiqu lahu bil qawl to Allah yake cewa ya ayyuhan nasu dukkanin ku antumul fuqara ila Allah dukkanin ku mabukata kuke ga Allah to yanzu anan sai Allah zo yake cewa yanzu ya dawo kan masu bautar gunki ƙila wani yana na har yanzu bai gamsu ba ya za a raba shi da ubangidan shi ya za a raba shi da kaza ɗin shi sai Allah ce to ga tambaya gwada mini zo ka ka hujja a ilmanci wani ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko kai mai karatu ko kai da kake sauraron karatu in ka ga masu irin wannan ɗabi'a gaya musu tambaya su a ra'aitum ku bani labari akhbiruni ku sanar da ni ku ilmantar da ni shuraka'akum matsayin waɗannan ababen da kuke bauta ma tare da Allah kuke son su irin yadda ake son Allah kuke tsoron su irin yadda ake tsoron Allah kuke musu biyayya irin yadda ake ma Allah alladhina tad'una min dunillah waɗanda kuke bauta ma wanda ba Allah ba aruni ku gwada mini ma za khalaqu min al-ardi duk doran ƙasan nan daga nan din Niger don a Nijar mace ko to duk jihar da magaran duk garin da magaran dan kan muje da nesa kai kila wani bai taba taba huta daga da magaran ba to duk garin da magaran ka gada mini wani fadin kasa wani kare wanda gunki ne ya halicce shi ba Allah ba mayar ba mu labari a cikin karurruka gonakai da kake yanka kana saidawa ina halittar wani ba Allah ba ina halittar Faransa ina halittar shugaban Nijar wa sarkin da magaran ya halitta wace gona halitta itatuwan da magaran akwai da sarkin su ko gwamnati ko shugaban kasar mu ko yan mulkin mallaka suka halitta to ba su ba ina ga wani uwayen gida gumaka suka halitta duka halittar wane ne akwai halittar wani ba Allah ba waye mahalicin kowa waye mahalicin komi waye kowa waye komi wa yake da kowa wa yake da komi wa yake kashe kowa wa yake raya kowa wa yake ba kowa abin da zai ci wa ya ba kowa lahiya to Allah nan shi kadai shi za a ba bauta shi kadai shi kadai ya isa ya ce kaza haramun ne ya zama haram kaza halak ne ya zama haram ya zama ya zama halak idan Allah ya ce kaza wajibi ne billahi allazi la ilaha illa huwa ko shugaban kasar Niger yace haramun ne sai mu ce mai girma shugaban kasa kana nan shugaba uban mu mai daraja amma ka kai ka taka matakin da yahi karhin ka lizami yahi karhin bakin kaza wannan maganar Allah ce wannan maganar kace waye kai mun balide kai ma zo mu ba Allah ba wani wai wai mu ba ya ka ya ka dan wuta kai a wurin Allah kama ka ba matsala bane ya kama wanda yi ka sai mu lallashi kuma ce taho wannan dan waɗannan masu jahula su bar rudu ruda ka walla da ko aljiri zai gani wata za su malaika mutuwa hotel ba take watsa ka wanda za su gudu ya malaika ne kenan ba wani dan adam da za a bi shi abin ba Allah ba abinda ake so ka fahimta kenan aruni ku gwada mini ma za khalaqu min al-ardi wai ni suka halitta to wanda bai yi ba halitta ya bai halitta ba ya kashe bai yi ba bai ya kwai ya bada in ka ce duk mara abu yana bada abu ya kanan dala akaram kallahu na maka musulun cikin gidan Nijar tunda mara abu yana bada abu to billahi alladhi gara ka karbi ministanci na da ka karbi cewa wani na da wani haƙƙi a wurin Allah domin ni to na duk abin da ka sani na shugaban ƙasar Nijar billahi bihi ne ba komai yadda zai mulkin nan zan iya yi zan iya yin shi kuma har in yi kila fiye da shi a wani wuri ya hina wani yi ba wani abin da ya hini ba wani kwali da hini in ya in na hau Niger mulkin ta yadda dai har sai na hishi in ta dauro a wani wuri ya hini a wani wuri in hishi a wuri in gaza kuma in ka dora Abubakar kuma zai yi in ka dora wannan zai yi duk ƙarya ce ba sai da boko ba dai na muku hankali ne kai san da dan hodiyo yake mulki ba a ta ubayinwa boko yayi an yi kidnappers zamanin shi an yi kwace zamanin shi mulkin bai kai ba daidai wai zabar ma suka ce barkin ka kai mene ne barkin ka kai hauno kan da hauno gabsan da ko dan jakin da iska ta ka iska take tiya da kanta ya kawo da ƙaryar banza duk mutane wane ne ba wani wannan ba wai a ce sai ka zo da kwali kaza shi kwalin wazancen wani ne ba zancen Allah ba ne idan aka ga dama duka wannan kwalin a bi ayat ɗaya ɗaya ɗaya a iya ce a ƙarya ce kuma ka zama da ƙarya ce a ta garrama da kai babu ilimin da ba za a yi ba ƙarya tashi na ƙur'ani ne za a iya kama dalilai amma ko da ilimi billah za a yi challenging din shi a ce ba ilimi ba ne sai ka kwaci kanka da ƙyar abu ɗaya ne sai dai ka gama da bindiga da gidan kaso ka ce to wanda ya magana da rigi yanzu ba ma- ba kaye ba kai yo ƴan- ba gaba yan hoshi suna yi yan hoshi ba suna yi ba su ce kai duk ku yi kwance yau daraja ce gare su bindiga ce kawai gani ai ba daraja ba ce ko ba su ba mulki ba ne to ku gane ma za ka laƙu min al'ardi wani suka halitta a bayan ƙasa duk duniya ba ka gwada ba babu am lahum shurukun fis samawati ko ko suna da tarayya da Allah a cikin sammai rana suke da ita ko wata ko taurari ko hadari ko sararin sama'u din babu daya Allah ce am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin minhu ko kuma kafirai na ba su wani littahi ya zo musu daga Allah am anzalna alaihim kitaban ko mun sabkar musu wani littahi bima ya na hu cikin abin da suke faɗa mina shirki wal kufri na shirka da kafirci wahayi na musu yi haka laysa al'amru kadhalika al'amru ba haka bai to tunda ba haka bai yake Allah ce bal ba haka bane in ya idu za- in ya idu zalimuna ba'aduhum ba'ada ba komi bane kafirai sashe suke ma sashe alkawali illa gurura sai dai rudi ai bai inna ma ittaba'u fi zalika ahwa'ahum ara'ahum ba komi suke bi- son zuciya ne da ra'ayin suke bi wa amanihim da gurace gurace allati tamannauha li anfusihim suke gurin ga kansu wahiyal gurur shine rudi abinda ba zai yi ba kaman kawai kai kwance ka rika tunanin in an dora ka minista kai hau minista ka sami miliyar kaza za ka sai hilin kaza ka ce duka wannan baki ka tashar wannan ta da ta zani in saye wurin in yi gida in yi kaza in yi kaza a lokacin hu baka dila 40 aljunka zancen nan naka inda zaka hudo shi ka gaya ma mutane mahaukaci ne ke zance ko mahaikali kai ma a ranka dariya kake dan ba shi zance bane ko ko ka ce in na samu in na samu sarautar da magaran kai ba dan sarki bane ba ka kawai ka ce so nake in samu sarautar da magaran in na zama mai martaba in je in yi kaza in yi kaza in yi kaza a wani dani tamanni kenan an gane ko to wannan shine kawai kabirai suke ma kansu na ƙarya an gane ko ba komi bane kuma shedan ne yake musu wannan alƙawalin yake musu wannan rudin da, da yana nuna musu gumaka za su taimake su yana nuna musu wani Allah ba Allah ba zai arzuta su yana nuna musu wani Allah ba Allah ba zai kawo musu sauki zai kawo musu wane ne amma kullum suna cikin tsanani yana ba su hakuri Allah sa mu gane idan su hallaka sai Allah ke cewa إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا
mm, ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا ya ci gaba da rihe a- da ana rihe sura ne to yanzu ana ƙara nuna maka matsayin Allah ne dan ka san ba wani in ba shi ba sai ta inna Allah lalle haƙiƙa shi Allah kadai ne yumsuku samawati wal arda shi ne yake rike da sammai shi yake rike da ƙasai an ta zula daga sunushi in ban da Allah ba mai iya tsaye da sama ta zamna ƙasa ta zamna ba ta rawar gage ba duniya ba mai iya riƙe ta sai Allah sai Allah ke cewa wala in zalata idan da za- sama da ƙasa za ta rushe ta watse ta ruguje in amsaka huma min ahadin min ba'di akwai wani ai ma amsaka huma babu wani min ahadin wani ɗaya bayan Allah da zai iya riƙe ta Allah a nan malamai suka ce yana nihin idan kiyama za ta tashi ba duniya ba ce za ta tashi ba sama ba ce za ta rushe ba ƙasa ba ce za ta watse shin mutane san da duniya za a yi kiyama ba suna son duniya ba da suna da iko da ba su daidaita ta ba amma suna kallon ta tawar gage kai ba wannan ba yanzu ha- butuntunu suke faruwa a duniya mutane suna so su yi maganin sun yi mi sun iya sun gaga ba za su iya ba wallahi ba za su iya ba ƙarya ne amma idan Allah ya sowa sai ya daidaita adalci shi yasa Allah ke ce wato tunda in kuka lura ba mai iya rike sama ta tsaya inda take kar ta faɗo sai Allah ba mai iya rike ƙasa ta tsaya ba ta girgiza ba sai Allah idan Allah ga dama in ya buɗe sama ya ce ta yi ta ruwa kai ya ƙahe in hu aka kai daga yau daga yanzu ana ruwa aka kai rana ta yau a da magaramban mutum daidai ko yayyahi ne ake yam yam yam yam yam yam ba kamar da bakin kwarya ba ba a kaiwa wata guda a samu mutum a damagar to akwai wanda zai ma sama tsawa ta tsaya din Nijar akwai wani mai ilimi ko wani soja da zai ce ke sama me haka a jikin ta daina in kana tunana ba ka gaba guguwa tana bin kan kwamfan ya tabi kan gidan sarki tabi kan gidan gwamna tabi kan da shugaban kasa ita guguwa in za ta bi ta ratsa masa leda ta wannan din ina rubuta ruwan general kai ka san shi ya tashi kawai billahi da ya tashi sarkin ma sai dai a ce sai dai ka ji wata suna suna rihe shi da shakulan sa ƙarya ne ƙarya ne ba ga ƙarya ne ga ƙasa a idan ka ce ƙarya ne ba ƙari gaskiya ne to guguwa kenan fa ba ta iya tsare ta sarkin ku bai iya tsare ta hukuma ku bai ta iya tsare ta ambaliyar ruwa in ya zo hago in ya taho ɗari in ya taho zahir rana wannan in ya taho ba ku iya magani sai dai ai ta jaje wallahi zahiya zahiwa ne Allah hudda mu lafiya okay baka cewa ne hudda ku dole ne ba inda za a iya yi sai wa dole a koma zuwa gaba shi yasa ubangiji Allah ke cewa yi musu sama'a an taqa ila al-ardi illa bi idni rukun sammai dan kar ta fada ma kasa bai faru bai da idinin Allah wa min ayatihi an taquma sama'u wal ardu bi amrihi yana daga cikin alamar kasancewar Allah shi kadai ba ba wani abin bauta in ba shi ba tsayuwar sama da ƙasa ba su ruguje ba da umarnin shi suka tsaya wala in zalata idan da za su gushe la ya kadu ala dawamiha wa biqa'iha wa ibqa'iha babu wanda yake da ikon ya dawwamar da ƙasa ko sama ya dawwamar da su illa huwa sai shi an gane ko wa ma'azalika tare da haka halimun shi mai yawan haƙuri ne gafurin shi mai yawan gafara ne yara ibaduhu yana ganin bayan shi wahum yakfuruna bihi suna kafirce mishi wa ya'sawnahu suna saba mishi wa huwa yahlimuhu yana musu hakuri wa yu'akhiru yana jinkirta musu wa yanzuru yana dan saurara musu wa yu'ajjilu yana raga musu baya gaugawa kama su da azaba wa yasturu akhirina karshe ma sai ya rufe ya rufa ma wani bangare asiri su tuba kuma sai Allah ya musu wani an yi tabargaza shekara da shekaru sai ya tuba sai a yahe musu kwanan nan muke jin wani ya tura ma wani wani babban malamin mu wani abokin mu tambaya shin bai faɗi sunan shi bace dan Allah Allah zai karɓi tuban shi yayi wasu lahihika kuma amma na so malam ya bashi amsa kuma ya ji wa'azi a wurin malamin na mutuwa ya tsorata ya je ya gaza barci da dare an wuni ya gaza barci ya gaza ya ɗauki abinci ya ci shin malam idan na tuba Allah zai yahe mini sai ya ce to abinda ne malam zan gaya maka amma ban so ka san kowa ne ya ce ni je mutum ne na tashi talaka ina da tsananin son kuɗi a raina sai na yi kuɗi dole sai wani aboki na ce mini akwai hanyar da zan bi in yi kuɗi sai kai ni wurin tsari sai aka ce mini in ina so in yi kuɗi sai na je an rubuta mini alkur'ani da jini izir sittin amma in nemi jinin haila a tara a tara sai a da hitar wada sai an yi rubuta izin sittin sai in kai wannan izin sittin din makabarta in bini ya ce ɗaya kenan na yi na biyu da na yi wannan na zo aka ce to saura biyu ɗayan sai ka je ka yi zina da ɗiyarka da ka aiwa kuma a cikin azumi da rana ya ce kuma ya yi sai na uku ya je ya samo nonon mace mai rai ko matatta ya ce kuma ya samu to duk sanda ya tsotsi nonon nan to duk abin da ya taba ya zaba kuɗi ya ce kuma yanzu na ji cewa ashe akwai wuta tana jiran mu to ban ni so mu haɗu ya za a yi a gyara tun da a duniya da gyara za domin shi Allah innahu halimun kana haliman gafura sai Allah ke cewa shi aka rawa wa qasamu billahi jahada aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna hada min idalum falamma falamma da'ahum nadhirun ma zaduhum illa nufura
Allah ke cewa wa aqsamu billahi jahada aymanihim yana ba mu labari game da mutane da suke alwashi da kankan ba kafin abu ya zo su rika cewa da ya zo da su sun yi kaza da an yi kaza da mun yi kaza da an yi kaza bar wannan gurin ka bari ha ka samu kanka an yi ko ba an yi ba waɗannan ne larabawan suke cewa da su ne aka ba littahi lokacin ba a ba su ba ba aiko annabi cikin su ba sai suke ganin nasarar da yahudu suna cewa kai wani mutanen ai wallahi tallahi ai larabtu ne da mu yanzu aka babu aka aiko mu annabi muka gaba annabin Allah kamar yadda suka ga annabi Musa cikin su sai ga annabi Isa cikin su ta kaka za a yi wallahi da mun yi shirya da mun yi abin kirki ai kai za ka jona ta ce da ina zamanin annabi Muhammadu ina ma ina da ina yan gaba gaba ya ki ƙarya kake da an ganka a yanzu gaba gaba wurin addini tunda a yanzu a ganka ba ka gaba gaba to a can ma a baya bayan kake ko a gaban annabi da ta hima ɓaci da haka ka kawai in yanzu ka yi aikin ka yi aikin ka da haka su ma laraba sun taɓa yin tunanin wa aka samu billahi suna rantsuwa da Allah jahada aimanihim matukar rantsuwa suna cewa la in ja'ahum nazirun idan mai gargadi ya zo mana la yakunanna ahada min ihdal umam wallahi sai mun fi kowace al'ummar da aka taɓa aika ma annabi shirya sai mun hida a game da kowa falamma ja'ahum nadhiru yayin da mai gargadin ya zo musu wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bil qur'ani wal islam da qur'ani da musulunci wa dinil haqq da addinin gaske ma za da hum ba abinda zuwan musuluncin nan ya musu ya ƙara musu ba abinda wannan annabi Muhammad din ya ƙara musu tare da sun san shi sun san kirkin shi sun san adalcin shi sun san matsayin shi tun kafin ya zama annabi amma ba abinda wannan annabin ya ƙara musu illa nufura sai hallaka da ƙara nisanta gaskiya da ƙara kusanta ƙarya Allah tsare mu sai Allah ke cewa me yasa istikbaran fil ardi wa makar sayyi ولا يهيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينتظر فهل ينتظرون فلا ينظرون فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تهويلا
da Allah ke cewa ba abin ma za da hum illa nufura ba abin da zuwan annabin ya ƙara musu sai kafirci akan ɗoriya akan kafircin da sai Allah ya faɗi dalilin kafircin ya ce istikibaran fil ardi saboda tsananin girman kai da suke da shi an ittiba'i an wana an ittiba'i ayatin lahi daga sai ayoyin Allah suka yi tsananin girman kai wa makaru sayyi da mummunan makirci da suke kullawa na hana wani ma na kare wani ko da ƙarhin tsiya ko da wayo ko da dukiya ba sun bar ba wani ma ya ba annabi su ba sun ba wani bayayo ba shine makar sayyi kamar yadda a ce ki ce wayan kuruna wayan kurulla kamar yadda yake cewa suna yin makirci wa makaru makaran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yagusa wa yuqa wa nasra kaga ai shine makircin suka yi ko to irin wannan shine wa makaru sayyi yace wa la yuhiqu makaru sayyi'u illa bi ahli shi ko mummunan makirci idan aka yi shi ma yaqudu baya komawa ga kowa illa alaihim sai a kansu ai illa ala anfusihim duna gairihim ba wani su bai ke komawa sai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa iyyaka wa makar sayyi ka ina maka kashe da ka kiyayi mummunan kulla makirci fa innahu la yahiqu makar sayyi illa bi ahli ma kulla makirci bai fadawa kan kowa sai ga kai sai ga shi an gane ko wala yahiqu makar sayyi illa bi ahli kamar yadda yake cewa inna ma bagayukum ala anfusikum kawai makircin ku da sharrin ku zai fada muku ne faman nakasa duk wanda ya warware alkawali ya juya da baya fa inna ma yankusu alami nafsihi akan kanshi an gane ko da haka Allah ke cewa fa hal yanzuruna me mutanen ka suke jira ma'anar shi ba sa jiran komi illa sunnatul awwalina sai sunnar Allah a al'ummar da ta gabata menene sunnar Allah aikin Allah a al'umma idan suka ƙaryata annabi ya kashe su ya musu azaba su ma wannan shi suke jira kuma sunnar Allah ba an canza ta shi sai yake cewa walan tajida li sunnatullahi tabdila gashi ko ba a canza sunnar Allah duk wanda ya ma Allah shegantaka sai Allah ya maida mishi wannan shegantaka wa yamkuruna إنهم يكيدون كيدا يكيدون كيدا وأكيد وأكيد كيدا
Fa- sannan da wajen istihza'i sai Allah da yace suna yin istihza'i sai shi ma Allah الله يستهزئ بهم shi ma Allah yana maida musu wannan istihza'i duk abin da kai shi za a ma an gane ko da haka ba za ka yi ba wani abu wallahi sai an yi shi an an rama an an ka sakamako da shi aljaza'u min jinsil amal walan tajida li sunnatillahi da ɗai ba ka samu ga sunnar Allah ta hallakar da kafirai ta zuwan azaba ga kafirai ko a duniya ko a lahira ta yi ma kafiri azaba ka samu wani ya canza wannan hanyar Allah ce babu kamar yadda yake cewa a suratul wannan ra'adi wa idza arada Allahu bi qawli وإذا su'an أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له idan ubangiji yayi nihin wata jama'a bisu wa qauman bisu da wani mummunan abu na azaba na hallakarwa fala maradda lahu ba wanda isa mai da wani abu sai yake cewa mi malam أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم Mm.
وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض Mm.
إنه كان عليما قديرا yake cewa awalam yasiru fil ardi shin ba sa yin tafiya a doron ƙasa ka gaya musu je yawon buɗe idanu mana fayanduru su yi dubi su ga kuhahen maza su ga garuruwa ƙasashe na duniya inda aka ci duniya ta ƙare ta ritsa da mai cinta ta wuce da shi fayanduru su yi kallo su ga kaifa kana aqibatul ladina min qablihim kaka karshen kangararru ya- menene karshen su na kafin su waɗannan na yanzu kanu wa kanu waɗancan kafiran na da ashadda minhum quwwatan sun yi kafiran yanzu ƙarhin mulki da ƙarhin tattalin arziki da ƙarhin tsaro da ƙarhin technology an gane ko wannan kar ka ɗauka a yanzu wai wata technology sabuwar gari wallahi akwai technology da a yanzu ma babu ita mu ɗauki abu ɗaya wannan dala ta misira na fir'auna wato dala ce aka yi da du kamar birgi ne kowane ƙwaya ɗaya yaunin tan uku ne kuma tsawon shi gaba sama kilomita guda ne metur dubu ne To, ka gaya mini a duniya wani abu ne ake da shi wata ƙugiya ce mai iya ɗaga tan uku a lokaci ɗaya. Muna ta a duniya mu yau? Ban mu da wani giri da yake iya ɗaga tan uku a lokaci ɗaya. To kuma ya ɗaga tan uku tsawon shi ya kai metur dubu gaba sama. Ina yake? a tambayi tefe da 'yan wuraren da suke sabke kaya suna da irin wannan giri din da- da su nijila ka sauransu ku tambaye su akwai shi babu to yanzu a wancan lokacin da babu giri wannan dala ta ƙarshe dutsen mai nauyin ta uku na ƙarshe ya aka yi ka ɗora shi ka san dai dan adam bai dauka shi bai dauka shi ba ko to ya aka yi hau wata technology ce duk turawa da suka yi yawon bude ido suka yi bincike suka yi nazari suka wani suka ce kai an yi amfani da wata technology wadda ilimin mu bai kai ba sai nan gaba ya nuna fir'auna ya hisu ilimi ko bai hisu ba eh nan gaba za a gano yadda fir'auna ya wannan gine gine kuma wannan zancen an yi sama da shekaru 600 ba dan ya wuce shekara 600 wannan abin da kuke gani shi an gane ko Ka- wa kanu ashaddu minhum quwwa amma wa ma kana Allahu li li yu'jizahu min shay'in fis samawati wal ardi ku sani babu wani abu gaba daya wannan ma din dan ta gama komi da komi sai kuma ya ce min shay'in karami ko babba wanda yake buwayar Allah a cikin sammai ko a cikin ƙasa a sama babu a ƙasa babu don haka idan kana da ubangida ya ziga ka ka ka kyale shi ka dawo ka mai da- ka ka nemi Allah ku gyara shi ne ake so a- ana so a yi ban kwana da kai ne a surai ka gane ko baka gane ba ba mai iya wani abu in ba Allah ba in ma wani ya ma ƙarya to ƙarya ce yake ka ji ƙur'ani ya ce ƙarya yake idan akwai wani da ya ce akwai wani da yake yi to ya kashi هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين da haka nan babu shi mai buwaya Allah innahu lalle shi Allah kana ya tabbata aliman mai yawan ilimi ne ya san komai ya san da ya san yanzu ya san nan gaba qadiran kuma mai iko ne a komi a kowane lokaci a kowane sa'i sai Allah ke cewa ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة sai dai ولكن يواخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا Allah ce walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu da ubangiji ba mai haƙuri bane ba halimun bane yana gaugawa da an mushi ya rama yana kama mutane a- akan abin da suka yi na banna ma taraka ala zahariha min dabbatin da bisa doron ƙasa yanzu babu wani sauran wanda ya rage duk da Allah halaka su an gane ko walakin sai dai shi Allah ba haka yake yi ba yu akhirahum yakan jinkirta ma mutane ya ba su tsawon lokaci da saban da komai ka ya sabo ka kwana lafiya ila ajalin musamma har zuwa wani ajali da Allah ya sani wanda nan gaba ne ko mutuwa ko wani shi ko tashin kiyama fa idza jaa ajaluhum amma idan lokacin mutum ya zo dan kowa da ajalin shi kuma kowa idan ajalin shi ya riga ya zo mutuwa kwana ya ƙare to ku tabbata fa inna allaha lalle Allah kana bi ibadihi game da bayin shi basiran mai gani ne me yasa ya faɗa nan ya akwai wasu maganganu da aka yi mahazumin sanan idan ajalin mutum ya zo ko ajalin jama'a ya zo la yastakhiruna sa'atan wala taqdimu ba a jinkirta ma mutum awa ɗaya ba za a kuma gabatar da shi ba kafin awa ɗaya a ɗauke shi sauran awa ɗaya ba a ƙari ba a rage ga mutumin kirki ba a yi to mutumin banza ma ba a mushi ba in ka ga lokaci in ya yi a yi lokacin abu in ya yi za a yi ko kowa bai so sai an yi idan lokacin abu bai zo ba ko ka yi gaugawa ba zai yi ba dole ka haƙura sai lokacin ya yi inna Allah lalle Allah kana ya tabbata bi ibadihi game ga bayin shi dangane da bayin shi basira mai gani ne masani ne shi ya sanya yake bin sa a hankali kuma ya san me suke ya rubuta me suke kuma yana da ikon su zai damke su kuma ya jinkirta musu ne dan wanda zai tube tuba a bashi lada kun gane Allah yana mana tausayi ko yana mana rahama ko to wannan shi ne ƙarshen wannan sura mai albarka idan Allah mahalicin mu ya kai mu gobe lafiya gobe litinin za mu tashi sabuwar sura suratul yasin sura sananna mashahuriya wadda kowa ya santa musamman a ƙasar nan ta ake an ja mushi yasin a mushi yasin a yi kaza yasin yasin to za ku ji shin ita yasin wata sura ce ta sharri kamar yadda mu muka sani ake gaya mana ko kuma wata sura ce ta alkhairi za ka ji ashe ita yasin alheri take koyawa rihin asiri take koyawa tausayi take gwadawa wannan kawai sharrin mutane da ke ta su baya sun take wannan abin da suke ba Allah sa mu gane Allah muku albarka Allah ki gafarta mana gaba ɗaya mu Allah sa aljanna ce makoman mu jiya mun yi addu'a ga 'yan kasuwa da ma'aikata da masu sana'a ta noma da sana'o'i da tuki da komi wani dan fansho dan retare ta yake wai an yi kabilanci ba a ce ba da wanda suka yi retare to har da su da ai su da suka bar aiki su kawai dai a raka ba su haƙƙin su kawai Allah dai sa haƙƙin su ya raka zuwa wurin su an gane ko ubangiji Allah shi gafarta mana Allah ka samu cika da imani dukkanin mu muna da bukatu muna roƙon Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi dukkanin abin da ya dame mu Allah ya san shi ya fi mu sanin shi Allah ya mana maganin shi duk abin da muke nema na ilimi na dukiya na alkhairi Allah ya bamu duk abin da muke gudu na sharri Allah ya tsare mu ya Allah kama kasan mu albarka yau akwai dan uwanmu wani direba mai wannan mene take son motar nan sharon muna tare da shi galiban a wurare da dama a wa'azuzzuka da al'amurra ko kuma kun ga jiya ya dawo daga tafiya ya yi aksidan hanyar kano nan kusa da shigowa da Allah ya mushi rasuwa mu sa shi cikin addu'a Allah ji kansa Allah shi gafarta masa Allah ya karfafi baya shi Allah ya raya mushi zuriyar shi ya Allah ya kula da zuriyar shi Allah musu albarka idan yana da iyaye Allah ba iyaye hakuri Allah ya gafarta musu idan ba su da mai kama su Allah ka zame musu gata ka kama musu ya ubangiji Allah ka kai shi aljanna kurakuran shi dai Allah ya yahe mishi inda ya daidai Allah ya karba mishi na san shi wannan mutum ne mai kokari mai yawan san al'umma da sanya taimaka ma mutane da addini Allah ka taimaka mishi yadda Allah ya karbi rayuwar shi Allah ka sa aljanna ce mu shi yadda ya samu wannan accident din ya Allah ka sa ya ci shahada ce ya Allah ka sa iya wahala shi kenan wannan wahala ta duniya ya Allah ka kai shi aljanna ya Allah mu ma ka ba mu lada a bayan shi Allah ka ba mu kyawawan ayyuka wanda za ka yarda su har zuwa ga mutuwar mu ya Allah ya yi mana albarka Allah karba mana azumin mu Allah karba mana ibadodin mu addu'o'in mu Allah shi karba mana abinda ma ba mu roƙa ba Allah ya san shi Allah ya bamu rabbana alayka tawakkalna wa ilayka annabna wa ilayka al-masir rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid ni ma akwai wani kane na wanda mahaifiyata mace wasu da uban ke tashi yau din nan Allah ya mishi rasuwa karfe 6 da minti 34 a sanadiyar bugawar zuciya muna fata Allah ya ji kansa Allah shi gafarta mu yanzu dawowar da nake nan daga sutura shi Allah ya ji kansa Allah shi mishi rahama ya yi jinya a nan garin kwana 22 ya koma gida kuma Allah ya mishi rasuwa Allah ya ji kansa Allah ya yi mishi da sauran wasu yan uwa shekaran jiya nan ma ko ni abokin karatun mu malami ne mahadacin alkur'ani shi ma ya zo nan kawai zai yi kaman kiyamun laili ya zo da sauran lokaci shi ma Allah ya kadara kun kwana biyar su Allah shi kansa akwai mutane da dama da suka rasa kansu nesa da kusa Allah shi gafarta musu Allah ka musu rahama Allah ka sawa aljanna ce mako musu ya da mu da muke rage a baya Allah ka sa mu cika da imani da Allah ka sa aljanna ce mako mu ya da mu da muka rage wannan rayuwa da take muke cikin ta ya Allah ka ka sa ta zama ta banza ya Allah ka sanya tsawon rayuwa ta mu da zai mana alkhairi kamar kyakkyawan makoma ya Allah ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك التوفيق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله